الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي uku ga watan sha'aban ko shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya je ga shi daga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta mun ji a darasi na biyu a wannan sura mai albarka suratu daud mun kuma biya ayoyi ashirin da biyar a ciki muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da zamu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Allah madaukakin sarki yace ya Dawud ya kai annabi Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard hakika mun sanya ka ka zamto alifa a ban kasa fahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci a tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi al hawa kada ka take ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah san zuciya yana fatar da kai gabarin tafarkin Allah madaukakin sarki sai Allah yake innal ladina yudilluna an sabilillah hakika wanda suke kadewa gabarin tafarki Allah madaukakin sarki lahum azabun shadid suna da azaba mai tsananin gaske imana su saboda abin da suka bari ai ma tarafu shine imana su domin kaman tuwa Allah baya kama mu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana saboda haka ba mun tuwa ake nufi ba at-tarku ake nufi kamar yadda يدعى سورة الآها من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قالت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها سو da aka annabiyar anan bi ma'ana addarku bari mutum ya bar abu da gangan yake to shine bi ma'ana su yawmal hisab saboda abin da suka bari ranar sakamako malai jihadi wasiyatun min Allah azza wa jalla wannan wasiya ce daga Allah li ulatil umuri ga waɗanda suke ma'abuta jagorancin al'amura duk wanda yake jagora wanda sura tana bayani akan shugabanci tun a baya cewa wa inna kathiran min al-khulana'i la yabghi ba'duhum ala ba'd cewa zamantakewa yaro da ubangida lebura da burkila da kuma masu aiki kowa ma haka nan ba wato fasinja da direba duk wayannan ake nufi duk wani abu da za a yi mu'amala ne yau da gobe ya shiga ciki to shi ma ne yake cewa an yahkumu bainan nasi bil haqqi munazzal cewa mutane duk wanda wani yake a karkashin sa to yayi wato hukunci a tsakanin su da gaskiyar da aka saukar min indi daga Allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala wala ya'dilu anhu kada su sake su karkace ai wala yamilu anhu anil haqqi kada su karkace shi kibin gaskiya fa yadillu an sabilillah sai su baje su kibin tabarki Allah madaukakin sarki malai yake wakar ta wa'ada ta'ala man dalla an sabili Allah ya yi alƙawarin narko ga wanda ya wato ya bace gabarin bin tafarkinsa wata nasa yawmal hisab ya kyale kuma ranar sakamako bilwa'id al-akid cewa za a yi masa narko wanda yake mai karfi wani azabi shari da kuma azaba mai tsanani bani yake rawa an ah, wato ibn abi hatim an ibrahim ibn abi zur'a ibn abi hatim yana da ruwaya daga ibrahim dan abi zur'a yana cewa wa qad kana wa kana qad qara al-kitab shi abi zur'a din nan ibrahim abi zur'a ya karanta littafi in suka faɗi cewa ya karanta littafi ana nufin ko littafin farko a taura ya danta ciki da wai ko injila ko kuma littafi ko ma duka to sai yake أن الوليد بن عبد الملك وليد ابن عبد الملك قال له يا سيدي وليد بن عبد الملك ابن مروان yana cikin wato shugabanni na daular Umayya na Banu Umayya sai ce yace da shi ayyuhasabu al-khalifa wato wali da Abdul Malik lokacin yana amirul mu'minin ko yana khalifa a lokacin shine yake da yace masa yanzu shi halifa shi ma sai amari ta jira na alkiyama ya tambaye Abu Zur'a fa innaka qad qara'ta alkitab alawwal yace dan na kai ma da jini ka karanta littafin farko sai ce maka ban mubtil azmi babban malami a lokacin cewa yanzu za a yi tambayi kawai sarki ya kira kai je sarki za a mai hisabi shugaban kasa ya kira kai je yanzu shugaban kasa ma za a mai hisabi domin sun samu a wannan lokacin mutum zai zo kawai kirkiri ƙarya don ya samu fada a gaban mai fada a kamar yadda ibn hajar yake kawowa da sauran malamai kaga a ko wanda ya shiga fada ya ga sarki na wasa da tattabara sai kirkiro a jiji yace ai ko naji annabi ya ce duk wanda yake wasa da tattabara to shi da yake sarkin kuma malami ne yana tsoron Allah da ya ji wannan sai yake ƙarya take wa annabi yasa aka yanka tattabara yake tashi bar shi to saboda haka ana samu wayna wanda suke malam fada to shi Abdul Malik Walid bin Abdul Malik bin Marwan sai ya tambaye shi cewa za a yi wa khalifa tambaya kuwa rana alkiyama domin na karanta littattafai wa kad qara'ta alquran wa faqita yace bayan littattafai a taura da injila kuma ka san qur'ani ka fahimci wa qulti ya amiral mu'minin shi abi zura yace sai nace ya amiral mu'minin aqulu na yi magana kaga alamar ana tsoron halibobi sai tambaye shi na yi magana ai yace kul bi amanillah ko bi aman kau kai kai magana kana ci amincin Allah ba abin da za a yi ma kaji ba fatawar ma sai ka tambaya cewa ka faɗa kullu sai na ce ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin anta akramu ala Allah au dauda kai ka fi daraja a gurin Allah ko ko Dawud tambaye da yawa ta kalifa ke da kai da Dawud da waye fi daraja a gurin Allah tambaye da yawa ke inna Allah azza wa jalla jama'a lahu nubuwa wal khilafa to barin da yaba Allah ya hadawa annabi Dawud alaihi salatu wa salam ga annabta ga khalifanci dukkan guda biyu yake summa tawa'adahu fi kitabi sannan sai magana narko a cikin littafinsa cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dawud na san ya kaka zama halifa a bankasa ba kun bainan nasi wala bil haqqi wala tattabi al hawa kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya karka bi son zuciya kaji amsa cikin hikima sai ce fa yudillaka an sabilillah dan zuciya zai zai abin da kai gaban hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah wanda suke kaucewa wato hanyar Allah bar hukuncin sarki da kuma azabun sabili za a yi musu azaba bi radadi bi ma su yau mai hisab saboda abin da suka bari na ranar sakamako ga za mu da fita cewa kai kai da ko aya kai ka fa annabi da wuri tunda baka bije wato shi ma an kokarin ni wanda duk wanda ya kalli ayar ana tauna tsakuwa ne dan aya da tsoro da ba ayar ta koce ga annabawa amma bayin Allah na babka ta ce ni domin Allah da ya zabo Annabi Dawud ya san baje san zuciya ba domin wa ma yatiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha saboda haka duk abin da annabawa suka yi wahayi ake musu suna da isma da yawa akwai irin wayannan guraren misali ka koma gurare da yawa za ka ana yi wa annaba ana kuffasar kan annaba amma da huwaci Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا rabbukum a'lamu bima fi nufusikum mutaya iyana da Allah yake ubangijin ka ya hukunta cewa kada ka bauta wa kowa sai shi sannan ka kyautata wa iyaye annabi ba ke gaya wannan magana cewa ya kyautata wa iyaye wa bil walidayni ihsana sai Allah yake imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma da zarar wato ɗaya daga cikin su ya kai matakin girma a tare da kai aw ilahu ba ko duku biyu fala taqul lahu ba uffin karka take da cewa wani kai a cikin biyun nan idan suka baka umarni kai ba a so ka ce ba wai mai da martani ba kai kawai wala tanharuhu ba sannan karka kare balan za ka yi musu fada sai ummu sun fiye kaza ko kai abba kaza ku ɗan gane wannan wulakanci ne sai Allah ya ce wa qul lahu ba qawlan karima ka ga musu zance mai daraja yace wa qul lahu ba jana'a abdulli hina rahma ka kankan da kanka kawai shine jana'a abdulli ka nuna ko sarki ne kai to idan iyayen ka tsaro ka nuna su a wannan iyaye na ne shine jana'a abdulli hina rahma ka tausaya musu wa qul rabbi irhamhu ma karka cewa Allah ya ji kansu kama rabbayani sajira ko da suna rayu cewa kamar yadda suka rayu ne ina karami wannan ayat da ake nufi yanzu Allah yana gaya annabi cewa wato kyautata wa iyaye kai yace da su uffan sannan kada ya tare su kowa ya san ba da annabi ake wa me dalili dalili na farko a cikin ayoyin da Allah yake rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya san da yake cikin zukatan ku kaga da buwa kike da in takunu salihina fa innahu kana lil awabin ghafura in kun zama mutanen kirki to ku sani cewa duk wanda ya ka zuwa yana ga wato ne komawa ne ga ubangijinsa kaga da buwaji da sai a ce rabbuka alamu bima fi nafsika inda da annabi dalili na biyu shine annabi bai girma da iyayen sa wallan tara a ce kar ya mutu wani abu na farko mahaifiyarsa mahaifinsa tun yana ciki ya rasu mahaifiyarsa yana dan shekara nawa ya rasu ida saboda ka gaba da shi ake ba kuma wannan sako ana ga yawan da bayan ya kai shekara 40 da wani abu da shi ake ko da mu da wace ya ayyuha annabiyyu taqilla wa la tudi al-kafirin wal munafiqin inna allaha kana aliman hakima ko sai ce wace bi amma yuha ilayka inna allaha ya rabbika ko inna allaha kana bima ta'maluna khabira nan ya yi ka inna allaha kana bima ta'maluna ya ayyuha annabiyyu taqillaha ya ce wannan annabi ka ji tsoron Allah wala tudi al-kafirin wal munafiqin karka bu kafire kuma karka bu munafikai inna allaha kana aliman hakima Allah bar wace zarki masani ne da hikima sai yace wace ya ma yuha ilayka min rabbi kabi abinda aka yi ma wahayinsa daga ubangijinka to inda zaka gane ba da annabi ake wanda mu ake sai ce inna allaha kana bima ta'maluna kabira Allah yana tare da duk abubuwan da kuke aikata gwani ne akan sa ga zai ce inna Allah kana bima ta'amalu khabira Allah yana tare da abin da kake yi kaga sai aka ji kawo wawul wato jami'i cewa da mu ake to shi ma nan ya Dawud ba da Dawud ake ba wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa mun ya bi gogo mai kalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بأمرك ونقدس لك قال إني أعلم ولا تعلمون كارهوهم Allah ya sanya mu abun kasa to ana jan kunnan mu cewa fa kun bainan nasu bil haqq in za ka hukunci a cikin mutane kai da gaskiya shi za maka ba ta karka jin tsoron irin wayannan abubuwan za ka ga da zarar abubuwa sun taso suna kokarin bin yadda idan hukunci ya taso ana ka samu tsarin da cewa hukunci ya zo baka gane wa ka daga aljannan da ake a kotu yana da ba'ana domin idan hukunci yazo wato baka san yadda zaka bullo ba zaka je kai ta addu'a kana sallar dare sannan kana bincike iyayenka sannan kuma ka zo ka zartar da abin da zaka haka ce shi sa zaka ga da zarar a wannan lokacin an ce mutum jagoranci za a baki na halifa ko amirul mu'minin ko alƙali sai mutum ya gudu to sun san mutum ya shiga suna jin tsoron waɗannan ayoyi kaga Marwan bin al-Hakam lokacin da wato da yake so ya hukunci tsakanin Al-Hasan da Ali wasu bayan Allah ne da Hasan da Ali sai Hasan ya dauki kayan sai abokai ne sai dau zaitun din da cikin randa a cikin tukunya sai dai a sai kudi ya sa a cikin yawa sai zuba zaitun a sama dan kada wato aliyu ya gane cewa kuɗi ne sai ba shi abiya yake tafiya ne har sai ya dawo da ya kai aka ɗau lokaci wata rana talauci ya kama wato ali saboda aka ce yake bari ya ɗauko wata tukunyar da aka ba shi ajiya matan ta ce a'a ajiya ba aka ba ka karkata ba ya ce a'a ki bari kawai yana zuwa da ya buɗe bai nuna mata da yana zuwa da ya buɗe ya zubar da wannan zaitun ɗin yana zubarwa kawai sai ya ga kasa gaba ɗaya a kuɗi ne kun san kuɗi ne tsaba ta lalla sai ga su ne ma kin a ciki ya saman ne kawai ban zaitun sai zubar da su ne kwanta kuɗin sai ya je sabon zaitun ya tura shi ba jimawa can kawai ke dawo ke dawo yake na ajiya ke ɗauko yake ga ta ke ɗauko ya buɗe ya juye wa zaitun sai ga ba kuɗi a ciki zai yake ba shi ba ba bai ya baki ajiya ba kuɗi ne a ciki sai ga ni mai ka bani ai wa gaya mun kuɗi wani sai rigima ta ɓalle sai a kai wa marwan bin al-hakam hukunta rikitar wato ƙara da aka je ya rasa yadda zai dan ba shi da saboda haka ya sai kaza yake to kuje sai lokaci kaza abun lokacin ya to yana tafiya kawai sai ta da wasu yara suna wata kawai sai yaron ya ce ni ne halifa ku zo nan ku zo nan yana ga yara irin wasa na yara yace kai zo kai kuma kai ne haka kai ne ali kawai sai marwan bin haka bai ko waje da yayi ladi yana so ya ga saboda haka yake ka kawo kara yaje kawo kara yana kara akan kaza ya zo yi dinayi kamar yadda wayan sun suke sai shi wannan dan yaron yana zaune akan kujera sai yake ji kai Hassan kin yaje ka bada ajiyar manka yaje kin lokaci kaza sai kallo wasu a cikin yan zaune zai ce a je a kirawo mun masu sai da zaitun yan kasuwar zaitun saboda haka aka je a watan nasu aka kirawo sai zo sai ya tambaye shi yake wata nawa kwana nawa shekara nawa zaitun yake bai lalace ba tambaye da yake nan marwan bin al-hakam na jin wanda yake na samu amsa kawai sai yake saboda haka ya dawo ya dawo da su kotu wannan salon da wayancan yaran suka bi suna wata shi yaji sai ya kira mun ɗan kasuwan zaitun wanda harkar su ce kawai da aka zo aka tambaye su kwana nawa yake zaitun yana yi ne lalacewa suka fada sai aka kawo wannan zaitun din da wannan abin ya dora ana kawo wa jira kallo kace wannan ai dan bane ne satin da aka kawo sai marwa da jinin haka mai sai ka biya shi kudin kuma sai ya biya to saboda haka duk tsoron irin wayannan ayoyi ne shi yasa zaka ga duk lokacin da abubuwa suka taso shi yasa da yana abubuwar za ku ta ganin ka karanta akbar Umar duk da wata ana raunana su a cikin bayanan amma zaka samu darasi da yawa yanzu misali darasin Sayyidina Umar cewa wata rana yana zagawa kawai ya haura wasu samari suna jin giya bi haura Imam al-Bayhaqi ya gawo a cikin Sunan al-Kubra nasa bi haura kawai yana haura sai ce na kama ku kuna jin giya iska ce iska kabla isman wahidan warta kabla awajo salatata isman mun yi laifi da amma kai uku kai mu jiya kawai muka ta na farko Allah madaukakin sarki ya ce za ka shiga gidan mutane wa tulbu ta min abwajiha ka ji in jiya ne amma suna da aya Allah ya ce ku shiga gida ta ogogun su saboda haka ka hauro mana gida kaga laifi ɗin kenan sai na Umar kuma kana jira wannan ki kaga ba in ka ga dawa ka iya cewa yana amfani yana abubuwa emotionally amma fa yana jin nasi wa kafan inda nan zai tsaya yace sai kenan lady na biyu suka ce lady na biyu Allah madaukakin sarki ya ce wato in za ka shiga gidan mutane la ta qulubu yata gaira buyutukum hatta ta ta'nisu wa tusallimu ala ahliha ba kai mana sallama ba kawai ka jiro mana lady na biyu kenan kun ga aya a nuru saboda haka ya suka ce masa sannan laifi na uku inda dan jiya laifi na uku kuma yake wala tajassasu Allah ya ce kada kai tajassusi kai yanzu tajassusi kake akan mu dalilin da yasa sai na Umar yake to biya da ni to duk wayannan ayoyin shi suke bi yasa za mu zo mu ga wato nan gaba mu ji cewa sai na Umar yake kara goma yana haddar bakara ba wai rashin kokolwa bane bibiyar ayoyin ne kowace aya sai an yi aiki da ita to wannan shine ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi al hawa karka wutar zuciya domin san zuciya fa yudillaka an sabilillah zai fadar da kai gabar bin hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah wanda suke fadar fata gabar hanyar Allah madaukakin sarki lahum azabun shadid suna da azaba wadda take ne radadi bimana su yawmal hisab saboda abin da suka bari ranar sakamako sai Allah ya ce وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Allah ya ce wa ma kalaka sama'a wal arda ba ma halitti jinsin sama ba shine alif da lam din nan jinsin sama ake nufi duka Allah bai halitte su ba da kasai wa ma bainahuma da abubuwan da suke tsakanin sama da ƙasa ba'ilan dan wargi da wasa kawai zanto ba manufa Allah bai haka ba zalika zannu alladhina kafaru wannan shine zakan wanda suka kafirta cewa kawai yadda aka zo daga duniya wato daga Kano sai Kaduna in sun mutu ba abin da za a yi musu kenan shi Allah yake wannan zato ne irin na wanda suka kafirta zalika zannu alladhina kafaru fawailun lil ladina kafaru minan nar azaba ta tabbata ga wanda suka kafirta da wuta sai Allah yake ne am naj'alul muttallidina amanu wa amilus salihati yanzu kin ma zanya waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙware kalmubtidina kamar wanda suke mabarnata mutum ya zo ya kyakkyawan aiki yayi ya kyautata a duniya kuma ya Allah ya haɗa shi da wanda ya yi barna a ce duk sai ne yanzu Allah madaukakin sarki yake ma yi wannan kalmubtidina wa bai da su kamar mabarnata wato fil ardi aban kasa amna ja'alul muttaqina kalfujjar Allah yake yanzu ma sanya masu tsoron Allah kamar waɗanda suke marasa mutunci fajirai masu kene da kimbin Allah sai ce kitabun ai hada kitabun wannan wani littafi ne an kawo shi din nakira litta'zim din girmamawa wannan wani babban littafi ne da anzalna go muka saukar da shi ilai ka zuwa gare ka Allah yake mubarakun ni yawan albarka li yadabbaru ayati kun ji karatun ku an saukar da shi ne don kuna tadabburi da ayoyi na alqur'ani waliyata ba wai kawai mutum ya zo ya sauke wuce ba waliyata zakara ulul albab kuma dan mabuta an kulla ta rika wato yin tintinjini mu dawo farkon aya wama khalaqana as-samaa wal arda wama bainahuma batila shine abatiltum anna ma khalaqana kubabatan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammanin mun halice ku ne dan wasa ba za ku dawo gurin mu ba wa ta'ala Allahu al-malikul haqq Allah ya fi karfin ya halitta a banza dan wasa kawai ya fi karfin haka to shine wama bainahuma batilan abin da yake tsakanin sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su Allah bai halice su a banza ba zalika zannul ladina kafaru wannan wato tunani ne da zato irin na kafirai wa wani lil ladina kafaru minan nar azaba ta tabbata ga wanda suka kafirta da wuta to sai ji amma da alil ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi in yanzu ma sanya wanda suke aiki na kwarai kamar wanda suke barna a ban kasa su zama duk daya a bane da alil muslimina kal mujrimi ya Allah yake ne malakum kaifa tahkumun yanzu ma sanya musulmai su zama kamar mujrimai ne je gare ku kuke irin wannan hukuncin ai ko a makai ma'aikata yanzu wanda ya abin kirki za ga zai tafi a Stanford ba shi yake ba ko ba haka wani wanda ya zo rashin mutunci kuwa ba za ma a san ya tafi ba sai dai a ba shi takardar kora amma duniya kenan to Allah baya haka kai abin kirki kuma ya watsar da kai Allah baya haka sab an fahimta da kyau ko saboda haka kai kokari ka ba Allah Allah ba zai tozarta ka ba shi za a ce wa albikir ga wanda yayi kokari ya ba Allah ba dokokin sarki ya ya bi yadda ya kamata sannan ya zo daga baya Allah ya tozarta bayan sa Allah baya haka sab wallahi sai dai ma jarrabawa kuma sai yayi ba shi za wani daga cikin magabata ya yi lokacin da aka zaka ce dan zawa da ya shiga matsala kaza yana ta kaza yace ya ubangiji ka gani dai ni a yarinta ta babba an na girma babba kuma da ka bani shi na gode ma na yi iya abin da zan yi to na tabbatar ba za ka tozarta ni ba a iya rayuwarsa ya ja wahala amma wallahi sai da kan ya koma ya mutu saboda yake Allah na tabbatar ba ka haka ba za ka tozarta ni ba wannan wani abu ne na tawassuli ba da sai ya ubangiji na san jarraba na kake kamar ni ikon ji amma na san tabbatar ba za ka sa wato in zama wato ne yankakken baya ba inna shani aka huwa afta Allah baya haka kuna kallo mun biya suratul suratul kahfi cewa bawon Allah da wato nagarta yi amma bayan ya bar duniya Allah ya tsare dukiyar ƴaƴan ma ba ma ƴaƴan ba dukiyar ma kanta wa amma jidaru fa kana li gulamai yatiman ko fil madinati wa kana tahtahu kanzul lawma wa kana abuhuma salihan haka Allah yake wannan kalmar dinan da lokacin da ina cewa Allah gani sai ce wa kana abuhuma salihan baban Allah yana gode idan kai kinki yana gode ma sai ce wa kana abuhuma salihan baban su ba mutumin kirki to Allah ka ga shine wannan magana cewa Allah madaukakin sarki baya haka yanzu ya tura wallahi sai ne ba jarabawa inda yayi wa wasu amma bai warkar da shi to shine anan wa walil ladina kafaru am ka kitabun anzalahu to amma ja'alul muttaqina kal fujjar ko kuwa za mu sanya wanda suke tsoron Allah kamar fajirai fajiri shine wanda yake kishiyar muttaqi wanda baya tsoron Allah ne ne ba ruwansa da abin da Allah yake so sai ce kitabu ai hada kitabu wannan kabar ne muka ya da an jabi sai za ka kaddaro shi kace hada kitabu wani wannan wani gagarumin littafi ne da anzalna wa Allah yake mu muka daukar da da kanmu mubarakun ya albarka me yake nufi da albarka ne shi abakan salan dubu goma amma da ma aikin dubu hamsin shi ne duk matsalolin da suke za su zo su yi sai Allah ya kare shi ba sai magana ta zo za ka ce ba shi ne albarka eh ya ba ka abu kankani kuma ya tsare ki kamar yadda kana kallo kullum duk in ka ba hanyar mandawari yanzu yanzu in ka wuce tara akwai masu naman da in ka wuce tara ba za ka samu ba kullum yanka shanu ake da awaki wani gurin wani baya cin naman sa sai na ƙananan dabba ka je gurin shi ma ka gani in kai dare ba za ka samu ba amma ka je ka ga duk inda ka za a kuya ta haihu in ta haihu uku ko hudu sai an nuna ta amma karnuka da alaji goma a gidan suke haihu ba amma yanzu za ka ce ka nemo shi a cikin kano an haɗa ka da shi to shi ne bambancin albarka kenan yadda Allah ya ce ga shi kullum yanka ta ake amma kana gani amma alaji duk yawansa na banza ne wannan shi ake kira albarka Allah ya baka abu ya tsare mai to shi kaga qur'ani yana da wannan albarka shi albarka ta farko shi ne ka karanta qur'ani arabi dai a baka lada goma bismillahir rahmanir rahim fakat kana biya wannan lada 190 za a baka a iya yanzu kawai yanzu kafin mu tayi ba sai iya ladan da za mu samu ba domin an karanta alqur'ani kuma an biyo ayoyin wajen biya fasar ayoyin ana fasara su a wato ana ƙara biyar wannan shi ake kira albarka kai annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa ba qur'ani ma ya gaya mana cewa lada goma daga nan ne zai kuma rika linkuwa ila azabi kasira ba san iyaye da ne gaba ba kafin mu kai wannan shi kira albarka to shine mubarakun din an fahimta da kyau ko sannan kuma gashi wato qur'ani ne da ba a gajiyawa wajen biya ya fi komai daɗi jazakumullahu khairan sannan kuma yana ƙara tsawo bujiran da ƙara sabunta babu wani littafi saboda albarkarsa da ba a gajiya da jiran Qur'ani Qur'anin nan kuna kallo ga yanzu duk sati kullum biya shi ake ada da abubuwa amma mutane ba sa kosawa yanzu azumi ya zo wani sai ya dau kwana 30 din baya baki shi din zai kuma ji wata kila ayar da ake biya yanzu ya ma ji da bakwanci amma yana ƙara saboda albarkarsa da annabiyu da bil ayati ban sarama wajida la bi kitabin ghayra musari ayatuhu kullama qala al-madajid yazidu wanda jamalin aiki wa kidani annaba sun zo da bujilozin su gaba ɗaya sun kare amma ka zo mana da wani littafi wanda baya yankewa domin ayoyi ka kullama qala al-madajid zamani yana tsawo suna sabunta yanzu zaka ji mutum yaro na biya qur'ani in ya biyo ta ayar sai ka ji kamar baka santa ba kuma ka haddace shi za ka ji annabi alaihi salatu wasalam in ya zo sai ce wani ya biya ma qur'ani ya rasulullah kai aka saukar ya saukar ya ce wuridu an asma'u min gairi ina so in ji wani na yana biyawa qur'ani haka yake duk kwarewa ka kawo so ka ji wani yana biyawa in dai kana bibiyar su sai ka ji ka fi jin sauƙin sa da zauki haka qur'ani ne to wannan albarka kenan shine Allah madaukakin sarki kaga a shekara 23 aka saukar da shi amma yanzu ga jinin shekara 1443 kullun kamar yau aka saukar da Qur'ani kamar yau to wannan da albarka ce to Allah yake da dabbaru ayati Allah yayi wannan ne dan rika yin tadabburi na ayoyi tadabburi tintintini abala ya tadabbaruna alquran amma ala qulubin aqfaluha أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا wannan ayoyin ya kamata a laramomin mu a sai a rika bibiyar a kalle su da kyau Allah madaukakin sarki da kansa yake kalubalanta in ba ta tadabburin alqur'ani ko mu kullu ya kasa akan zukatan da ya ka kulli kisa Allah madaukakin sarki yake inna ma yatazakkaru ulul albab wal yatazakkaru wal yatazakkaru wal yatazakkaru ulul albab saboda wato ma'abota hankula su rika yin jinjiri a kansa shi ne ai zaul uqul wato ma'abota hankula wanda za su rika kulawa da shi ne ma ne yake jam'u lubbi jam'i na al-albab jam'i na al-lubbu nabi ne hankali kenan ake ne wa huwa al-aqlu shine hankali an gane ko asan al-basri rahimahullahu ta'ala yana cewa wallahi ma tadabburuhu bihim bi hurufihi wa ibaati hududihi na rantsi da Allah tadabburin alqur'ani ba shine kiyaye harafan ba iya kiyaye harafai zaka kai ka san makarijul huruf ya san kuma sifatul huruf iya wayannan yake bi ya san harbi amma in alaran mu'min gida ne mutai harbi ɗan zamani kuma makarijul huruf da sifatul huruf kowa da ta ta siyar ai ɗan zamani makarijul huruf da sifatul huruf wannan kafu kulawa su kuma yan gida alarmomin mu da gida harbi za ka yana biya Qur'anin yana wanka ko ba ku gani yana biya jawodi ya gote yana biya jira wanka sai biya ba shi da addu'an bai ko ya mara ba wannan wargi ne wargi ne shi za a ga ruwa da yake ku sani tadabburin alqur'ani ba kiyaye arafan sa bane kawai imma tadabburuhu bi yuzi hurufi wa idaati hududi gaba ta yi duk alaran ba ya haddace wannan magana ta san ruwa duk alaran ba ma tadabburuhu bi abdi hurufihi wa ibaati hududi yake ba kiyaye arafai bane da tozar arafai amma tozar ta iyakokin Allah ba shi bane tadabburi yake hatta inna ahadahum la yaqul hadza ka ji wanda daga cikin su dan zan ba tari ba wanda ummu salama wato mahaifiyarsa baiwar ummu salama ummu salama ana magana ta taba shahidi yana cewa zaka ga wanda daga cikin su yana yana cewa qira'atul qur'ana kullahu ai na sauke Qur'ani duka wata gida a rana ko a kwana biyu ko a kwana uku akan basari yace wa ma yura lahu alqur'anu fi khuluqin wala amali yace amma na rantsi da Allah ba za ka ga motsin alqur'ani a cikin ɗabi'unsa ko aikinsa ba to shine matsalolin mu a yanzu Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa yace mu abin da ya buwa handa mu a da yace haddace Qur'ani ba aiki da shi yake aiki ya bi mana sauki yace amma ɗan zamani hadda ta bi musu sauki aikin ya ba su wahala ba ka bi ba haka Abdullahi dan Masudi ya fara yanzu yanzu zaka ga yaro ya haddace akwai yaron da ta rikewa a wata makaranta Allah ji ana zuwa ana shafi dai dai karamin yaro shi daji da rike wayarwa biyar shi za bayan na ba gurin ba da aka ce mun yara za su yi ana gayyata da nace amma da wani ku aka ce shine na farko ma ya fara haddacewa haka yanzu yara ƙanana ci to ba shine matsalan ba hadda ba tadabburi shine matsala yadda za a yi abu wayannan matakan na alqur'ani shine matsalar mu kawai shi sa an Allah ya taimake ka Allah ramma ne kai to yi kokari duk inda abin da ya shafi alkur'ani yake kai kokari ka dabiyanci da kuna jin wannan magana bari mai mai ta domin na ganin su Allah rammu mun aido na cewa wallahi ba ta da buruhu bi yabdi hurufi wa idaati hududi hatta inna adawm la yaqul qara'tu alqur'ana kullahu ma yura lahu alqur'anu fi khuluqin wala amal yace ba ta da buruhu alqur'ani ba ana nufin kiyaye harafai bane da a kace da badal wajibul mutafi ake khalaqa kad ati a ka kumbura namu wai ce kaga a gaya ba ai akwai istifal a gurin akwai wani ne da a gaya ba a ce wai saka da a dawo da kai mun yadda wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske amma ka sani ga wanda yafi muhimmanci wanda yafi muhimmanci shine wato kiyaye haddin alqur'ani sai ce hatta inna adam da yaqul zaka ga wanda daga cikin su yana cewa qira'atul qur'ani kullahu la karanta alqur'ani duka ma yura lahu alqur'an fi khuluqin wala amal amma ba za ka ga motsin alqur'ani cikin halayensa da aikin ba Allah ya kiyaye Allah ya kare to shine abin da Allah ya ce dai Allah ya ce wa wahabna li daud sulaiman
wane mutum ni'mal 'abdu innahu awwab إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الله ملوك سركية ووهبنا لداود سليمان mun ba wa annabi Dawud kun ga labarin Suleiman zai amma kuma sai da aka dauko mahaifinsa dan a fito da wata baiwa da ni'ima da Allah ya yi wa mahaifin cewa wa habna li Dawud Suleiman mun gama da kisar annabi Dawud yanzu an komo kanta cewa mun bawa annabi Dawud kyautar a malamai suka ce an kawo wannan ne don a nuna ma girman wato baiwar da Allah ya ba komai za ka iya struggling dan ka samu ilimi karatu kuɗi amma ɗa idan Allah ya ce ba za ka haihu ba ba da za ka yi sai da ka ji a cikin harkar zamani a ciro wani abu a sa a wani abu duk wannan abubuwan da ake amma ta sai Allah ya ga daman baka lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inatan wa yahabu liman yasha wa dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inata sai ce wa yaj'alu kalli kalmar wa yaj'alu man yasha wa aqima da me ya karasa innahu da ku nake a larabobi alimun qadir ai shi ne abin da ai wannan su ne matakan tadabburin ka duba abubuwan da ya faɗa cewa yayi duk abin da yake cikin samai da kansai na Allah ne shi yake halitta abin da ya ga dama kallon tsarin aya shi ma in baka so ka rika mantawa tsarin ayar zaka kalla sai yace ya khluqu ma yasha yana halitta abin da ya ga dama sai yace ya habu liman ya jawo yana yana ba wanda ya ga dama ba wanda yake so ba sai ba shi ƴaƴa mata zalla yakul bu annati sali wa yabu liman yasha'u dhukur wanda ya ga dama kuma ya bashi maza zalla aw yuzawwiju dhukuranan wa inasan ko ya hada musu biyu ya baka ƴaƴa maza ya baka mata sai yace wa yaj'alu man yasha'u atima sannan kuma ya kyale ya sanya wanda ya ga dama ya zama bakarare bakarare baya haihuwa sai yace inna dan kawai min akaran bane yazo ya makaran bani da yake innahu alimun kabir wannan abin da duk ya lissafa ku sani cewa alimun yana da kabir kuma yana da iko ya hada dan girman Allah ka kalla ayar alimun kabir yana da iko ya haka kuma masani ne ba wai akan rashin sani ya kai ba ba kuma iko ne da bai da jiwa da ya baka ya hana kai ayar yana da iko ya baka tunda mun gani ya ba wasu shekara 90 shekara 100 duk mun biya ya bayar saboda haka shine da yikon bayarwa kan wani akaran bane yazo ya ce kaza kaza tunda kaga bai baka ba bai ga dama bane to shine abin da yake gaya mana anan cewa yayi masa bai wanda babban bai wani ka rika godewa Allah akan ta to kada kai ita kuma yin hiba idan Allah ya ba ana so ka fito da ita bai wanda ta yaya zaka gode wa Allah akan ta ta yaya amsa dai kawai da kyau ka ba shi kyakkyawar tarbiyya yadda Allah yake dai kamar yadda dan bodiyo yake cewa za a tuke ka a ce haka kai sai ka gama bayani akan sai Allah ya tambaye ya tambaye annabi ya ce haka kake yayi aka ce ba haka bane to ka shiga uku ke ba haka aka to saboda haka ka ba shi tarbiyya ka tarbiyyan tarbiyya wannan shi yake ne idan Allah ya baka dukiya shine kai amfani da ita ta hanyar da Allah yake so ka kyauta kai zakka kai sadaka sannan kai amfani da ita a jikinka yanzu nan da muka ce rike ga injiniya nake ina ga yawar akai ron godiya ga Allah a cikin magabata ko imamu sha'abi ko wani sa wata rana ana zauna a masallaci ko ya ga yanayin wani yana bukatar taimako saboda jikinsa sai bayan kowa ya fita sai ya kira shi yake zo yace kaga wannan wasu ma suna cewa Umar dan Kaddam amma ba shi bane wasu ce Umar da Abdulaziz wasu ce Shadi saboda haka sai yace kaga wannan dukiyar kwashi ka je kai amfani da ita ba kowa sai yace ai amma akara baka Allah bi kudi ne yace amma kake tona Allah a cikin shi ne bana Allah ya baka dukiya kake gaya wa mutane bai baka ba abada Allah Allah ya baka dukiya amma kana so ka karyata ubangiji shine maganar cewa bai baka ba kuma ya baka to ga jar ana ne wa a cewa kama sai da ajiri mai kudi ne kaza kai shi kai ka ba da kudi amma kake so ka cewa ka tona Allah ajiri shi kalmar ma da yake kira kake so ka tona Allah ajiri cewa bai baka ba kuma ya baka sai saboda haka wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith in Allah ya ma ni'ima kai amfani da ita to wannan shine kaga sai Allah madaukakin sarki yace to ni amal abdu madalla da wannan bawa wani mutum kun san ba kalmar da annaba suka fito fito idan Allah ya kirawo su da bayinsa wa ibadu rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha qadabahum al-jahiluna qalu salam sai Allah yace innahu awwab lalle shi annabi Dawud da annabi Sulaiman din duk masu komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki shine innahu awwab mai komawa ne zuwa ga aini da'a ne da biyayya zuwa ga Allah an gane ku sai Allah ya ce ne in uriba alayhi bil ashi sabiratin biyar katina lokacin da aka bujiro masa bil ashi lokacin sallar la'asar aka bujiro masa da asabina shine dawakai ana cewa doki asabin shine idan ya zanto saboda koshi da annajuwa shine har yana zuwa ya tsaye ya tsayo kafaita shine asabi dokin da yake zuwa ya tsaya ya tsage kaba daya ya tsaya akan guda uku yana kada gila kaga ya ji ya koshi kenan idan mutum ya ya koshi yana jin zarauta ba za ka ga ya zo kan kofar gida ya zauna ya dora kafa daya kan daya ba to shi ma dokin ne samu kafaita kawai sai ya tsage kafa daya guda ɗaya shine asabi in doki bai koshi bai sai wannan wallahi ba tuwa ne to sai dage kafa din shine asali aljiyar kuma in garmu ba su sauri ga su manya kuma ga su sauri to shine lokacin da aka bujiro da Annabi Dawud alaihi salatu wasalam da wayannan dawakan shine asabinat wadanda suke dage kafafuwan saboda kasai da aljiyar kuma in garmu ba su sauri shine aljiyar faqala to lokacin da aka zo lokacin la'asar ne aka rika fito da wayannan dawakan suna wucewa ta gaba Annabi Dawud alaihi salatu wasalam wasu malaman tafsiri suka ce dawakai ne guda dubu ashirin wasu suka ce dubu goma wasu suka ce dubu biyar shine kasa aka rika wucewa da su sai dai yana ta kallon su fa qala sai yake cewa inni ahbabtu hubbal khairi kai lallai na so na yi so irin san san dukiya domin alkhairu a nan dukiya ake nufi wa innahu li hubbil khairi na shadid alkhairu wajen san dukiya mai tsananin san dukiya ne kutiba alaikum idza adara ahadakum al-maut in taraka khairan lil wasiyati in taraka malan ake nufi idan ya bar dukiya shine alkhair balarabe ne sai Allah ya ba mu alkhairi Allah ya baka dukiya kenan ba wuce kuma yana rufe zai da zaki eh amma balarabe ne sai Allah ya baka alkhairi to yana rufe Allah ya baka dukiya amma ba wuce yana rufe zai da zaki eh mukon lafiya kenan an gane ko to shine sai sai an sanya mun san wannan dukiyar na so wannan dukiyar an zikira rabbi ga ta ta sa wato ta kautar da ni gabarin tuna ubangiji na domin la'azar kai yana ta kallon da wakai bai an karaba suna kaucewa Allah yake hatta tawarat an zikira rabbi gabar wato gina ubangiji da hatta tawarat bil hijab ace da rana ta fadi shine fakara da wasu malamai suke hatta tawarat bil hijab ace da rana ta fadi wasu kuma malamai suka ce a aka rika shigar da wannan dawakan ba a gama shigar da su ba sai da rana ta fadi to kuga ai an samu matsala daga nan wato wannan duk annabi Dawud alaihi salatu wasalam gabarin wato yin sallar la'asar kuga ya ƙara nuna mana cewa ake annabi Dawud alaihi salatu wasalam suna sallar la'asar annabi Sulaiman kai abuwan annabi Sulaiman to me ya faru tarihin ayar aje baka jiya ba na'am خذوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق ne tarihin ayar wato Allah madaukakin sarki yace annabi Dawud yana ganin haka sai yake ruduha alai ku dawo min da dawakan nan gaba din su dubu a jiran din ko goma ko biyar duk a Dawudu me ya faru fada dika mas'al kawai sai ya dau takobi sai ya rika tare kababuwan su mas'al ai almasi yana zuwa masaha yamsau mas'al yana zuwa da ma'anar kada ya dau kada'an sai ya rika yanka su kawai tunda sun ce gaskar da shi gabar yin sallar la'azar to gaba ɗaya ba dai zuciya bace to za a rabu da ita duka wallahi dan na nazari ba da zan na duba na duka ina tsarin annaba muke ni to da duwayoyin mu bara budu waya kawai na fara dauka ba ma shago a kasuwa ba waya in gaskiya ne da tuni wayannan wayar da tuni android ɗinka da iphone da tuni yanzu ta fada rijiya ko ko ka sai da ita ka ba da kuɗin sadaka to kaga annabi Dawud yace gaba ɗaya da wakan nan a Dawud domin sun suka sa shi wannan abu fada fika mas'al sai fara yanka su bin tuki ya rika tare kaurin su wala ala dawiyan domin asuk jam'i ne na sato an gane ko jam'i ne na asar wal tafati saqu bisar wal ana jam'i ne na wuya ce kuma al unuk jam'i ne na wuya ne kenan to bi tuki wal ana ya rika tare su sai bayan daya akwai hadisin da Allah ya Allah ya tsara mata yadda dangane da abin da ya shafi wannan wato doki na na na na annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam shine yake cewa wata rana nana ja take cewa wata rana annabi ya shigo gurin ta bayan an dawo daga yakin Tabuka ko Khaibar kamar yadda aka samu shakkar rawu yana shigowa to tana da wani labule sai labulen ya daga da labule ya daga kawai sai annabi ya hango a gefen can gefen kofar ta sai ya hango irin ya tsana ta wata domin kai ta ne tana da ƙananan shekaru gidan tana wajen yan sana tana tara kawayen da yi wasa da yan sana sai annabi yace ma hada ya Aisha wancan yan yan sana da nake gani nake garowa ne sai tace balaji ƴaƴa na ne kaji kai da gaji ga ga akwai yaran ta ƴaƴa na ne sai annabi alaihi salatu wasalam wannan wara bainahunna farsan yahujana han sai an go kuma doki a tsakanin yan sanar yan sanonin sai an go wani doki doki irin na wasan yara shi ma na kaka ko har da fuka fuki sai ce da ita wancan kuma dokin fa ma da nabi ara wasa da wannan cewa menene nake ango a tsakiyar yayan naki sai ta ce faratu doki ne ala ce ce ma hadan nabi alayhi to kuma zai a cikin sa naga wani abu kamar abu a cikin sai ta ce jarahan fuka fukai ne ala ce ce faratu lahu jarahan yanzu ki abariya doki kuma da fukafukai ya tambaye ta aka kala sai kace a ba ta mita anna Sulaiman khailan laha ajniha anna li Sulaimana khailan laha ajniha baka taba samun labarin cewa annabi Sulaiman yana da dawakai dawakan nasa kuma suna da fukafukai ba tashi ciki ta ga masa wannan kala tace fa dalika hatara aiki na waje da wuce annabi ya ta dariya har sai da naga wato fiƙoƙin sa wato hakoran sa sun bayyana annabi yana dariya sai ya ne ta kawai shine ibnu hajar yake cewa annabi ya rabu da ita akan wannan ƴan tsanar da wannan dokin karan har sai da ta fara al'ada tana fara ya kwace kar ya dokin ya kona ƴan tsanar shine aka ce ya halatta ka bawa yara wanda ba su balaga ba ƴan mata a ju musu irin wannan abubuwan da za su yi wasa da su ya halatta amma an ta balaga kuma bai halatta ba kamar yadda za ka ga university ta rubuta ta rubuta katuwa ce ta ji aure tana yawo da ita a university wannan ba daidai bane an fahimta da kyau ko to wannan shine to to Allah madaukakin sarki yace fada fika masan bi suki wal a'la wato sai Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wato ya ci gaba da yanka wannan dabbobin yana ta saran su a wato kaurun su da wuya lokacin mu ya cika na wannan karatu abubuwan da muka fara didi Allah ya ba mu dadan da wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana akwai mazaji da yawa da suka yi aure musamman matasa samari an yi aure a wannan satuttukan to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon rikewa Allah madaukakin sarki ya ba su domin yanzu aka sa dan ba gaskiya idan ka kalli tsarin rayuwar za ka ga ko shakka babu da wani abokin da yake cewa an kwanto kura ko ko shakka babu kurar ka aka kwanto to yanzu mutum zai ƙara gane ina ya dosa kwarai da suna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su ikon rikewa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba da ya zama Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunan da kyawawa da gobin da madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'a da alkhairi masu neman jarrabawa da marasa lafiya gida da asibiti da masu neman aiki Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunan da kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka fara rufa mana asiri duniya da lahira muna roƙon Allah da sunan da kyawawa kun ci rayuwa da talauci da ake ba mu da shi Allah ka yaye mana Allahumma aminna fi awqatina wa aslih a'immatana wa ulat umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين